الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu wannan yammaci na litinin 22 ga watan juma'a al-akhirah a shekara ta 1441 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 17 ga watan biyu a shekara ta 2020 na lissafin miladiya a darasinmu na 111 a karatun littafin fadlul islam tare da sharhinsa har yanzu muna babi na biyar babin wujubin al-istighna anil kitab والمراد بالاستغناء عن الكتاب الاستغناء عن الكتاب أي القرآن وعما دل عليه أو على اتباعه القرآن وهو السنة وكذلك إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح واجبيني أوداتو أحقور الدع أكربي أبي أسلم أميك وياك القرآن دكم سنة معك صلى الله عليه وسلم da ijma'in da sahabbai magabata suka yi dangane da lamarin addini kada a ɗauki wani abin daban wanda ba ƙur'anin ba ba sunna bai zama shine masdari wato source da za a ɗauko addini duk abin da ke cin addini a alƙur'ani shine gaskiya abin da ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aikinsa ko takririnsa shine gaskiya duk abin da ya saba ma wannan a lamarin addini ba lamarin duniya ba wajibi a aje shi a karbi wato maganar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in nace lamarin duniya ina nufin abinda Allah bai magana a kansa ba manzon Allah sun bai magana a kansa ba amma kowane lamari ne ko a shari'a ko mu'amala inda Allah ya magana a kai to maganarsa ita ce gaskiya wannan dai mun yi magana a baya muna kan hadisin Jabir ibn Abdullah da ya hakaito mana abin da ya auku a dangane da sayidina umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da manzan Allah sallama ya ga wani ko wata nuska ko kofi na attaura a hannunsa ko kuma shi ya zo da wani kofi na attaura yake tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake amuta hawwiku fiha ibn al-khattab da kuma ya gaya masa wallazi nafsi biyadi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i akan wannan dai hadisi ne muke za mu tashi inda malam yace wali hada Isa alaihi salam rufi'a hayyan don haka ne wajibi mu sani cewa annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ya ɗauke shi da ransa ya ɗaga shi zuwa sama بل رفعه الله إليه بل رفعه الله إليه uruk uruk cewa Allah madauki ya dauke shi zuwa gare shi kuma ya faɗa mana kafin nan cewa ba a kashe shi ba tunda ku ba a kashe shi ba me ya faru Allah ya dauke shi da ransa kuma yana sama hankula da suke gwada al'amura bisa hankali kuma saboda rashin yaƙininsu da abin da nassi ya zo da shi su ne kawai suke inkarin wannan magana amma ba haka ba asali ne kamar da kowane lamari na gaibi yake to haka lamarin annabi isa alaihi salatu wasalam yake amma kafin mu kawo wannan zancen me munasabar kawo shi a nan in ba ku manta ba mun tsaya ne makon da ya gabata akan inda malam yake faɗin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzo na ƙarshe manzancinsa shine khatimatun nubuwat bayansa babu wani annabi da zai zo da wata shari'a kuma in har aka samu wani da jama'a ko wasu jama'a ko wani mutum ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lamarin addini ya bi wannan mutumin ko wani to hakika ya bata kamar da annabi ya faɗa a ƙarshen wannan hadisi cewa inda a ce Musa yana nan fattaba'tumuhu wa taraktumuni dalaltu in kuka bi shi kuka bar ni to kun bata to anan ne muka yi zancen cewa ashe kenan duk wani mutum da aka bi shi aka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin alkiyama duk mutumin da ya zo sawa'un mai da'awar annabci ne ko wani salihin mutumin kirki ne ko waliyi ko wani shehi ko wani babban mutum ko mai sarauta ko mai mulki sai aka bi shi aka aje manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to an bata alal akalla ka tsaya kan nassin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine qad dalaltum an bata to akan wannan ne sai sai malam yake cewa to kada wannan ya kawo iskali in an ce to ai gashi annabi Isa ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa zai dawo kafin tashin alkiyama to shi din in ya dawo a matsayin annabi zai dawo ko kome kuma shi za a bi ko ko annabi sallallahu alaihi wasallam za a bi shine yake cewa wajibi shi za a bi mato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a bi shi annabi Isa shi ma bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi an fahimci wannan don haka dawowarsa bata soke masa zama annabi ba amma tunda annabin ƙarshe ya zo kuma shi a cikin zamaninsa yake to wajibinsa ya bi annabin ƙarshe domin a falala ta annabta kamar da malamai suke cewa annabi Musa sama yake da annabi Isa wajen falala da daraja in ji wasu malamai wajen wajen fifitawa in annabi sallallahu alaihi ya faɗi waccan magana cewa da annabi Musa yana da rai kuma ya ƙi bin manzon Allah sallallahu alaihi ko kuma in ce shi ma bai halatta ba gare shi sai dai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi in an gaya masa wannan to fa min babu aula annabi Isa alaihi salatu wassalam shi ma ashe da zai dawo din to biyayya zai ga ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an gane wannan to shine dalilin da yasa muka shigo wannan zance na maganar annabi Isa amma in ba haka ba a siyakin ba mu zo magana akan gaibiyat da kuma alamomin tashin alkiyama al-sughra wal kubra wadda malamai suka yi magana a babin aqida ba ba a wai wannan zancen muka zo ba munasabar ita ce magana cewa annabin Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe don haka duk wanda yake zamanin sa wajibi ya bi shi in ba haka ba ya bata an gane zancen insha Allah yau in ce wali hada Isa alaihi salam rufi a hayya an dauke shi da ransa Allah madauki ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu basu kashe shi ba basu gicciye shi akan cross ba amma an kwatanta musu ne ma'ana an rikita musu shi da wani wani aka kawo mai kama da shi suka kashe suka ɗauka shi suka kashe amma Allah maɗauki ya ce bar rafa'ahu Allahu ilai Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi sai ce wa yanzilu kuma zai sauko fi akhiriz zamani a ƙarshen zamani fi dimashq a dimashqa ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wannan abin shi zai auku me ya dalilin da ya sa mutane a zamanin yanzu har suka kawo irin wannan kokonto dangane da wannan hadisai har ka ji ana ta musu to yanzu in ya dawo ya dawo a matsayin me in ya dawo ba a annabi ba ai an rage masa daraja to kuma sannan in ya dawo wanne irin abu ne haka a ina zai sauka wace irin sauka ce haka kamar tsuntsu wannan duka shigar da hankali ne cikin abin da hankali ba shi ke hukunci a lamarin ba in ka yadda da Allah ka yadda da uluwullahi a sa Allah a maɗaukaki a sama yake ka yadda Allah yana da mala'iku baka taɓa ganin su ba an gaya maka wasu siffofinsu ga irin abin da aka halicce su akai ga irin shakalin jikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taɓa ganin mala'ika jibril ya gaya mana banda wannan ba wanda ya gani mala'ika ya ce gashi a surarsa ya ce ga mala'ika kaza amma duk wanda yake babu mala'iku to ya kafirta ya karyata alqur'ani an fahimci wannan to haka kamar yadda ka yadda da wannan kamar yadda ka yadda da abin da za a yi a kabari in mutum ya rasu za a yi masa tambayoyi mala'iku za su zo su biyu su zaunar da shi su tambaye shi ka yadda da wannan ko baka yadda ba ka yadda duk da cewa gaibi ne kai kamar yadda ka yadda da cewa za a yi tashin alkiyama kuma za a tashe ka daga kabari shi ma wannan duk gaibi ne wanda bai yadda ba zai iya cewa shi bai yadda ba ƙarya ne to in mutum ya ƙaryata wancan zai iya ƙaryata wannan in kuma ya ƙaryata wannan wancan ma zai iya ƙaryatawa za ka babin su guda ne zancen shi ne shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan maganar ko bai yi ba in dai ya faɗa to wajibin ka ka bi shi baka da hannu a halitta baka da hannu a bada shawarar me za a yi yaushe za a yi ya halitta za ta zama Allah ne mai wannan abu kuma ya tabbata daga bakin malamai ɗaruruwan malamai duk sun ba da ko in ce sun faɗi nassi akan cewa hadisai da suka yi magana akan dawowar annabi isa da ransa kafin tashin alkiyama hadisai ne suka kai darajar tawaturi hadisan sun kai saba'in al'alusi a cikin ruhul ma'ani ya kawo su al'imamu tabari a cikin tafsirinsa ya yi magana cewa hadisai da suka go a wannan babin cewa annabi isa zai dawo kuma da ransa dama ba mutuwa ya ba allah ne ɗauke shi zuwa sama hadisan sun fi ƙarfin zancen lissafin adadi daga bakin manzon allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-qurtubi ya faɗi haka ibnu hajar al-asqalani kafin shi ibnu kathir a ƙarshen suratu zukhruf wa innahu la'ilmun lis-sa'ati a ƙarƙashin wannan aya a wajen fassarar ya kawo magana tawaturi ne qat'i cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi annabi Isa zai dawo al-kashmiri ya rubuta littafi akan wannan at-tasrih bima tawatara fi nuzuli fi nuzuli al-masih littafi ne su kutum su yutsi ma ya rubuta littafi nuzuli isa alaihi salam taka littafai da yawa ga sunan da kuma ruwayoyin hadisai ingantattu wasu ba su inganta ba wasu kuma sun inganta wanda suka inganta su kadai sun kai tawaturi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata annabi isa alaihi salatu wasallam kafin tashin alkiyama zai dawo don haka ya rage maka waɗannan hadisan kuma waɗanda suka ruwaito su su suka ruwaito alwalar da kake yi su ka ruwaito sallar da kake guda biyar a zahar la'asar magriba isha'i da asubahi ka ƙaryata su za ka ƙaryata duk addinin da kake cewa waɗannan mutanen da suka ruwaito wannan in ba su cancanta su ka karɓi addini a gunsu ba to duk addinin za ka yi watsi da shi za ka harkar ba ta hankali ba ce ko harkar falsafa dama mulhidai da masu falsafa da mu'tazilawa su ne waɗanda suka fara inkarin waɗannan hadisai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ko bai faɗe su ba ko ba su yarda ba kuma dama mun san manhajin mu'tazilawa mun san mulhidai da ba su yarda akwai Allah ba kuma mun san falasifa masu philosophy dama gaba ɗaya addinin bai musu ba don haka wa abin da suka ga dama suke ɗauka abin da ba su ga dama ba su yi watsi da shi to wanda ko haka yake menene zai dame ka dan ya soki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga bai kamata hankalinka ya daga haka nan in zamanin yanzu yan qur'aniyun da aqlaniyun waɗanda suke fifita hankali akan nassoshi waɗanda modernist masu son a canza musulunci wai a cire khurafa wai wannan irin zancen duka a cikin mythology ake ambatarsa myth ne tatsuniyar al'ummomi a satir ne da ake faɗa kamar folklore da ake faɗi a cikin tatsuniyoyi labaran al'ummomi wai kowace al'umma dama tana da irin wannan tatsuniyar da haka da Allah ku ajiye waɗannan zaka ji duk a zamanin yanzu masu irin waɗannan sukan faɗe su to kamar da na ambata waɗanda suka ruwaito waɗannan hadisai su suka ruwaito hadisan da suka faɗi rukunan imani hadisan da suka faɗi rukunan musulunci hadisan da suka yi zancen sallah cewa rukuni ce hadisan da suka faɗi da za ka yi wankan janaba da alwala da taimama watsi da waɗannan hadisan watsi ne da usulin hadisai gaba ɗaya waɗanda kake addini da su za ka jefa kanka cikin kokonto kuma sannan me zai cuce ka in ya dawo me zai cuce ka in bai dawo ba me yana ka a ciki lamarin addini in kai malami ne to za a kafa maka hujja hujja da qur'ani hujja da hadisai hujja da maganar malamai in malaman suna da kima a zuciyarka in mutum ko ba malami bane to inkarin sa dama la atibara lahu ko ba haka bane in mutum ba malami bane dama bai kai matsayin har ya faɗi magana cewa abu kaza ba daidai bane har ka tsaya maka saurare shi wanda hankalinka zai tashi in yayi inkarin abu shine malami malami kuma wani iri malami da aka san shi dama da girmama hadisan da sanin hadisan to sai ya samu wani abu na nakadi ya ce wannan kaza wannan kaza amma in ba haka ba mutumin da dama gaba ɗaya qur'ani ma bai masa ba hadisan dama ba su yi masa ba musuluncin yadda ya ga dama yake ina ga bai kamata ka tada hankalinka dan irin waɗannan sun yi inkarin hadisai ba Allah sa an fahimci wannan to shine sai ce wa yanzilu fi akhir zamani fi dimashqa في المسجد الذي بناه بنو أمية عند المنارة البيضاء كما جاء في الأحاديث الصحيحة وأنا دمون فديش ما كنت يقباتكم من سأسأك يعني سمك داو بايا فينزل حكما عدلا مقسطا زي سوقو أمطين مي هكونشي مي عادلشي عدلا دا مقسطا دم أنا سؤال ويكون مأموما في تلك الصلاة zai zama mamu ne a wannan sallah lokacin da mahadi yana nan ya riga shi zuwa domin dama zuwan mahadi yana cikin shi ma alamomin sa'a tashin alkiyama malamai sun tattauna akan alamomi guda goma manya na tashin alkiyama manya daga cikinsu akwai wanda suka tattauna wanne ne farko in ba kuma ta ba a darasinmu na alamun sunna mun tattauna wannan zancen wasu malamai suna cewa abin da zai fara fitowar rana daga gabas ko kuma shine na daga yamma kai wasu su ce shine na ƙarshe sannan mahadi dai zai zo amma zai zo kafin zuwan annabi isa lokacin da zai zo jama'a suna sallah a bayan mahadi za a ce ya zo ya sallah sai ce a imamu kun fiku shi sai koma a matsayin mamu sannan kuma su biyu za su haɗu za su kashe dujal almasihi dajjal duk waɗannan abubuwan wanda hankalinsa bai girmama maganar manzon Allah sun yanzu nan sai ka je na hukunta ya abu haka kawai daga zuwa sai su kashe shi me yayi za a kashe shi ko ba haka bane haka zaka ji wasu na tambaya sai wai ai logically to me haka sai su kashe shi on what irin waɗannan abubuwan ya'yan uwa shi yasa kullum ake cewa dan Allah ayi karatu yawa ayi karatu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wata fitina da ta kai fitinar dujal babu wani annabi da bai ambaci fitinar dujal ya tsoratar da al'ummarsa ba me ma'anar fitinar tata mutum ne a matsayinsa na mutum zai zo muku ya ce shi ne Allah ai na ji mai magana nan kwanan zai zo muku ya ce shi ne Allah waɗanda suke da rai a lokacin in ya ce shi ne Allah wasu za su yarda da shi su bi shi wanda duk ya bi shi kuma ya halatta ya kafirta da ya ya halaka ya kafirta da Allah domin dujal ba shine Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana wannan mutum zai zo wa innahu la'awar wa inna rabbakum laysa bi'awar ubangijin ku ba a'awar bane a'awar shine mai ido daya fa ya'muru as-samaa an tumtira ma'an fatumtir zai ce sama ta zubo da ruwa sai ta zubo da ruwa ko yanzu mutanen da suke yin abubuwa a gaban mutane ko a cocina ko a wuraren da rufa ido da ake wa mutane wannan ya yi wani abu na siddabarunsa ya yi abin mamaki ba sai ga mutane suna yarda da shi ba to nan ba shi ne dujal ba kano ne ce to nan ma dujal ne a'a dujal daban to shi ma zai zo ya irin wannan wasu sai su gaskata su ce ayin ba dan Allah bane ai da bai iya zubo da ruwa ba shikenan sai su bi kuma da haka sun kafirta to haka zai rika kuma halaka mutane duk duniya zai zagaye ta yana halaka mutane banda makka da madina kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata to wanda za su ci karfinsa da annabi isa da mahdi duka ya zo wannan a hadisai mutawatirai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma tatsuniya ba ce gaskiya ce daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ba ta yi masa bane zai ce to ina hujja hujjar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa irin yadda an ce me yasa kake sallar azhar haka annabi yake ko ba haka bane me yasa kai yadda da akwai mala'iku Allah ne faɗa annabi ne faɗa an fahimci zancen nan da haka haka ilimin addini yake sallamawa da miƙawa da gaskatawa sai ka zama cikin muminai in ko ka ƙaryata sai ka zama cikin waɗanda ba muminai ba lalle sunan kafirci shine mutum zai cancanta in ya ƙaryata Allah ko ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muke roƙo ya tsare mu daga kaucewa daga hanya to sai ce fayaci fayarifuhun nas sai ya zo mutane za su gane shi fayaci imamu ya ta'akhkhar sai imamin ya zo ya ce zai baya li ya taqaddama rasulullahi isa dan annabi isa ya gaba fayadfa'u isa alaihi salam bil imam sai annabi isa ya tura imam din ya ce ya tsaya wa yaqulu imamukum minkum takrimatullahi li hadhihi al umma yace ai limamin ku naku ne dan wannan al'umman ne ni mabiyi ne wannan shine ma dalilin da sama ne kawo wannan yawwa hatta limancin sallah zai ce limamin ku naku ne daga wannan al'ummar ma'ana ni mamu ne to in shi mamu ne hatta ga limamin sallah kaga ashe min babin aula an yakuna tabi'an linnabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine zance sai ce fa yanzilu yahkumu bil qur'an zai dawo zai hukunci da alqur'ani wa yad'u al injil ya bar injila kuma sannan malamai sun tattauna akan dawowar annabi isa alaihi salatu wassalam a babu hujja mai ƙarfi ta ƙaryata addinin kirista irin wannan abu dawowarsa sannan ya ƙaryata abin da suke kai sannan ya gaya musu shi ba ɗan Allah ba ne su ji wannan abin daga bakinsa ba sai kiyama ta auku ba a shi Allah maɗauki ya ba mu labari za a tambaye shi kai ne da kace a riƙi da kai da mahaifiyarka ko ma bayan Allah a riƙi abin bauta zai ce subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bi haqq ma laysa li bi haqq to amma wannan sai sai ran hisabi Allah zai tambaye shi to a duniyar Allah sai ya tabbatar wa kiristoci hujja cewa annabi Isa da suka bi suka kudurci cewa an kashe shi to ba a kashe shi ba suka kudurci cewa an gicciye shi a cross to cross ya tabbata ƙarya suka kudurci waɗannan anajil gospel gospel gospel cewa a ciki ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya tabbatar musu ba shi ya faɗi ba wannan tun a wannan rayuwa ta duniya haka yana daga cikin fa'idojin waɗannan al'amura kamar da malamai da suka karanta ko suka rubuta waɗannan al'amura suka yi bayani wa ya da'ul injil wa ya amuru bittiba'i muhammadin alaihi salatu wassalam kuma zai umarni a bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a fahuwa alaihi salam ba'da nuzulihi shi bayan saukarsa yakunu min atba'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zai zama cikin mabiyan manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma laqiyahu wa lamma laqiyahu fi samai yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka tafi da shi mi'raji da ya hadu da shi a sama laqiyahu jasadan wa ruhan wa amana bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ga ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu da shi da jikinsa da ruhinsa ba mutuwa ya babalantana a ce ruhin ne kawai dama dauke shi Allah ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ba a mace aka dauke shi aka yi mi'raji da shi ba a'a da ransa kuma magana mafi karfi ta malamai ita ce an yi Isra'i da mi'raji da annabi sallallahu alaihi wasallam ruhan wa jasada wasu wanda suke ganin kamar zancen ba zai karbu ba su ne suke suka fi karkata da a ce wai a ai ruhin ne kawai aka daga jikin yana nan a makka ba inda yaje babu abin da ya hana ubangiji subhanahu wataala yayi wannan da bai faɗa ba shine zaka ce ba hujja amma tunda ya faɗa an yi to ya tabbata an yi an gane wannan ba kamar hadisin samuratu bin jundub da annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada labari an shiga da shi aljanna ya fi ya gani a mafarki mala'ika ya go masa yana bacci aka ce tashi aka je aka kaza aka kaza wannan yayi nassi kuru-kuru an go ya fito daga masallaci a gida aka dauke shi aka tafi da shi daga makka aka daga dakin ka'aba kai aka tafi da shi baitul maqdis wannan shi ake ce mai isra'i sannan daga kuma baitul maqdis aka ɗauke shi zuwa sama wani shi ake ce ma mi'raji shi sa ake cewa isra'i da kuma mi'raji to da jikinsa aka ɗauke shi da ruhinsa da hankalinsa da fahimtarsa komai yana gani kuma to ya haɗu da annabi isa a sama ta uku ne ina jin ko kuma ya shi annabi isa ya yi imani da shi a wannan lokaci haka a ciki a matsayin mabiyi yake ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wai zai dawo a matsayin ko an cire shi daga annabci zamansa annabi daban zamansa mabiyi kuma daban kamar da muka bada misali makon da ya gabata ba abu ne da ya saba wa hankali ba annabawa sama da ɗaya su zamani da kuma ɗayan shine babba ko haka ba annabi musa ya rayu da annabi harun a haife annabi haruna shine babba annabi musa shine ƙani amma kuma annabi Muhammad annabi Musa shine sama da annabi Haruna shi aka ba a taura in zai je wani wuri sai ya ce ya rike masa banu Isra'ila kaga a zamani ɗaya ga wannan sama da wannan kuma dukkan su annaba ne kuma duk manzanni ne ka karka rikita hankalin kawai to in ya dawo a matsayin me zai dawo zai dawo a matsayin annabi amma kuma mabiyi ga shugaban annabawa baki yawa to sai ce wali hada shi ya sa ma min al'alghaz yana daga cikin alghaz wato abubuwan wasa kwakwalwa shine al'alghaz yawwa jam'in lughaz ko lughz yawwa za ana yin abubuwa za a ce ana wasa kwakwalwa kamar irin tambayoyin quiz da ake a tsakanin ɗalibai ko ko musabaka daga cikin abin da malamai sukan yi ko a cikin littattafai zaka ga malamai suna ambatawa na lughus allati yulghizu biha ba'd ahli al-ilm wanda malamai wasu daga cikin malamai suke yin irin wannan wasa kwakwalwa da shi shine an yuqala sai ka ji an ce masalan misali man rajulun min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa afdalu min abi bakrin as-siddiq bil ijma yanzu na ta dace da tambayar musabaka ko ko tambayar quiz haka waye a cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ya fi sayyidina abubakar waye a cikin mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya fi sayyidina Abubakar daraja in an tambaye ka wannan sai ce wa yujibu ahlul ilmi sai malamai su bada amsa ala zalika su ce bi annahu Isa alaihi salam ansa ita ce annabi Isa ya fi annabi ya fi sayyidina Abubakar amma kuma shi mabiyi ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan har saboda karbuwar zancen agun malamai babu mai inkarin wannan abu bal ijma'i ne fa al'umma ta babu wanda ya saba a cikin malaman da suka cancanci su zama malamai in ka ji wani bai yarda ba to ɗayan waɗancan ne na gaya maka ko mulhidai waɗanda dama addinin ba su yarda da su ba ko philosophers wanda dama abubuwa na gaibiyat ba su yarda da su ba ba cikin philosophers aka samu wanda ya ce shi bai yarda da ma fikirar ma annabcin ma gaba ɗaya bai yarda da ita a zaɓi wani a ce wai annabi dole sai an bi shi ma gaba ɗaya bai yadda ba to wanda ya faɗa maka wannan yaushe kuma sai ka tsaya ka ji cewa ya yarda da annabi isa zai dawo sannan hankalinka zai nutsu ka ji cewa ba kokonto a cikin lamarin ko kuma ka samu waɗannan mu'tazilawa da gyauransu na zamanin yanzu a qur'aniyun da makamantansu waɗannan ko duk ba malaman da suka cancanci a kalle su a matsayin malamai bane yan rigima ne mutum yana gan ya haddace alkur'ani bai san hadisan ba bai san tafsiran ba bai san komai ba amma ya rike ayoyi ya haddace zai ta rigima da mutane har a ce yana da shubuhoyi Allah kyauta to sai ce li'annahu hayyun domin kuwa yana da ransa a yanzu wa yanzilu kuma zai sauka wa hadha aqidatun ya'taqiduha kullu muslim to kaji inji malam salih al-shaykh wannan aqida ce da duk wani musulmi ya yarda da ita saboda ba magana ce ta sabawa ba babu sabani a mas'ala kar wani zai ce ba matsalar harkar tayammama ba ce harkar wankan janaba za a yi kaza ko za a yi kaza akwai sabani tsakanin malamai wannan matsalar ba sabani tsakanin malaman addinin musulunci mabiya sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ka ji mutum mai yadda ba to ba a cikin mabiya sunna da ma yake ba da ka ba cikin malaman da ake kallon kaulin su sai ce wa yahkumu bil qur'ani zai hukunci da qur'ani wa yaksiru saliba zai karya cross cross zai ce a kawo cross ya karya shi shikenan kaga duk kirista ya ga jesus da kansa yana karya cross shikenan cross ya tashi daga aiki dama ba a san cross ba annabi isa bai san shi ba na ba ku labarin anan ko helen matar constantine shugaban binan kiristoci a wancan zamani daga cikin sarakunan rumawa ita ce ta creating wannan tunanin na cross tunda maganar cewa an gicciye shi an sa shi a cross din su a tatsuniyarsu sun faɗa amma ya zama wani abu da za a mai da shi mai muhimmanci har a rika daga shi in za a tafi yaƙi to a zamanin shi sarki constantine din shine matarsa ta fito da wannan abun har ma ya kai yanzu ake rataya shi ake alama da shi ake wasu abubuwa to annabi isa zai dawo wannan duniyar kafin alkiyama ta tashi kuma ya karya wannan lamari ya tabbata cewa abin da aka gina a kansa karya ne wa yadda inji kuma zai bar injila saboda me ya annahu ya hukumu bil qur'an yawwa wa lihada huwa min al'ummati don haka shi yana wannan al'umma din yana da cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وآمن به وأن ميمي تاوين يا حديد النبي صلى الله عليه وسلم أدر المعراج كما يا إيماني دشي المقصود من ذلك ما يسا مكا شيغا wannan zancen malan ya dawo da mu annahu yajibu mutaba'atu nabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake so a faɗa maka shine wajibi ne abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba fa yanzu wannan karan battar da wa ake yi da wa ake yi in kuma fi zance na zancen annabawa ake manya da Allah ya yarda da su min ulil azmi annabi Musa min ulil azmi annabi Isa min ulil azmi ulil azmi nan su biyar ne da annabi Nuhu da annabi Ibrahim su ne sauran sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su biyar dinnan su ne ulul azmi to ya faɗa cewa domin kuma ya tsaya ya yi tarkizi akan waɗannan saboda su ne wanda mabiyansu suka rage har zuwa yanzu annabi musa mabiyansa suna nan har yanzu su ne yahudawa annabi isa mabiyansa suna nan har yanzu su ne kirista shi yasa aka mai da hankali kan waɗannan cewa da suna da rai wajibi ne su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan Allah yaushe zaka kawo kuma wani mutum wanda ba annabi bane bai kai darajar sayyidina abubakar ba har a zo ana rikici akan za a bi shi a aji manzon Allah ko ko ba za a bi shi ba kaga in aka haka ba a fahimci fa addinin musulunci ba duk wanda ya ce maka akwai wani ya kai darajar da za a aje maganar annabi sallallahu alaihi wasallam a bishi to ba a fahimci addini ba in dai annabi Musa wajibi ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Isa wajibi ne bishi to babu kuma wani ko shehi ko wali ko wani mutumin kirki duk takawarsa da za a ce za a bar annabi sallallahu alaihi wasallam a bishi bin sa shine shiriya shine zai ga maka hanyar da zaka shiga aljanna ba annabi Muhammad ba to gaskiya ka bata Allah shirye mu to sai ce wal istighna'u bil qur'an wajibi ne kuma a wadatu da alqur'ani wa adamin nazar fi taurati kuma kar a zo ana bincike ana neman shiriya da gaskiya a cikin attaura wannan shine abin da hadisin ke nunawa ai ko asalin zancen mu kenan to sai kuma aka fita zancen annabi Isa sai ce wa hahuna dallal hadisu to anan wannan hadisi wanne kenan hadisin da muke magana akan sharhin sa na sayyidina Umar an ga at-taura a hannunsa a dallal hadisu ala tahrimin nazari fi at wani hadisi ya nuni akan haramcin karatu da bincike cikin littafin at-taura wa ala ghadabin nabi sallallahu alaihi wasallam wai wannan shine zahirin abin da hadisin ke nuna ko zahirin sa za mu zo mu ji maganganun malamai akai da kuma ya gaya mana fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min dalika akan haka wa annal mar'a kuma daga cikin abin da hadisin ke koyarwa shine mutum idza nazara in yayi wannan dubin ko karatun ko binciken fa huwa yakunu fi shakkin min amrihi to kamar yana kokonto ne cikin lamarin addininsa ya dauki bible yana bincike ya gano ko anan gaskiya take misali to ba mai yin wannan sai wanda yake mai yana da kokonto akan addininsa kama kala alaihi salatu wassalam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li Umar ya ga wa Umar amuta'awwikuna ibn al-Khattab yanzu har kun rude ibn al-Khattab amutahayyirun shine ma'anar mutahawwikun amutashakikun kokonto kuke yi wa nahu zalika da makamancin wannan ma'anoni shi ake nufi da amutahawwikun don haka wannan ya nuna ga hukuncin abin to amma bai kare ba sai ce idza ta bayyana hada in wannan ya bayyana gare ka ya kai mai karatu fal ulama'u lahum qawlani fi an-nazar fi at-taurat malamai suna da ra'ayoyi guda biyu ma'ana an yi sabani na malamai dangane da bincike ko karatun littafin at-taura littafin at-taura bincike a cikinsa da karatu a cikinsa malamai sun yi saɓani ya halatta a yi ko bai halatta ba na farko tukuna me ya attaura in an ce attaura me ake nufi littafi na yawwa wannan ita ce magana littafin sunan littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa ne sunansa ke ne yanzu akwai shi ko babu shi tambaya ta biyu kenan akwai shi ko ba shi akwai shi amma an jirkita shi yau akwai shi amma jirkitaccensa an harrafa shi malam kuma zai zo mana bayanin yadda aka jirkita din abin da yake hannun kiristoci yanzu musamman saboda su muka fi mu'amala da su sune kusa da mu wasu daga cikin ku ai waɗanda suke ganin littafan attaura da injila akwai littafi da aka hada ko guda biyu ana kiransa al'ahadul qadim da al'ahadul jadid ko shine old testament da kuma new testament wannan shi suke ce ma the holy bible na taɓa ambata mana anan aiko ya kasu kashi biyu da wannan new din da kuma wancan old to shi old testament ne mai littafai a ɗaiɗaiɗaiɗai har arba'in da shida a wurin protestant guda talatin da tara ƙarin bakwai da su 'yan catholic suka yi wannan mai talatin da taran shi ne 'yan yasunansu protestant suka yadda da shi to wannan ɗin ana kiransa bible old testament wasu za ka ji suna cewa wannan shi ne attaura to ba shi ne attaura ba in an ce attaura abinda ake nufi shine littafai guda biyar na farkon wannan old testament shine ake ce ma attaura an gane genesis ko da numbers da kuma exodus da numbers da wanne ne leviticus ko da wanne ne ɗin deuteronomy yawwa su biyar waɗannan su ake ce ma attaura domin su ne littafan da aka yadda cewa Allah maɗaukaki ya saukar wa annabi Musa alaihi salatu wassalam amma fa ba yadda muke ganin su ɗin ba don waɗannan yadda muke ganin su gaba ɗayansu an cancanza makarantunsu daban-daban su kiristoci kafin ma su yahudawa tuntuni sun harrafa abin sun canza shi sun faɗi abubuwa da yawa yanzu shi misali a cikin deuteronomy a cikinsa da kansa an faɗi annabi Musa ya mutu kuma ga inda kabarinsa yake to kaga waye rubuta wannan ko ba ku gane zancen ba yawwa annabi Musa da aka saukarwa shi a ciki an faɗa kabarin ya mutu kuma ga inda kabarinsa yake to wannan labarin na waye tunda shi annabi Musa lokacin da aka bashi yana da ransa an fahimci wannan zancen wannan kaɗan ne alamomi ne daga cikin cewa waɗannan abubuwa ba su ne wanda Allah ya saukar ba amma dai ka yadda da sunan littafi sunansa a taura Allah ya saukar da shi ga annabi Musa nan wajibinka ne a matsayinka na musulmi amma cewa wannan old testament da ke hannunsu ba shi ne a taura ba to sannan bayan shi akwai littafan da suke ce ma kutubul anbiya da kuma alkitabat shi yasa yahudawa ba sa kiran wannan littafi old testament domin su ba su yarda da wani old da wani new ba don new din a gunsu bid'a ne ba su yarda da shi ba su littafin su sun kasa shi kashi uku da shi tora din shine suke ce ma tora akwai kuma shine littafan annabawa shine suke ce ma nubu'em da ibri da yaran su na hebrew akwai kuma kutubem kutubem shine the books sune rubuce-rubuce ko the writings to in ka hada su guda ukun nan kowanne da wannan littafai biyar wannan kaza wannan kaza in ka hada su ne 39 na protestant shine wanda kawai yahuda suka yi da shi ƙarin guda bakwai ya kai 48 a gun catholic to yahuda ba su san wannan ba ba su yarda da shi an fahimci wannan to don haka dai ka gane cewa a taura ma'anarta ba wai wannan old testament shine a taura ba ballantana ka lazimta wa kanka ko maganar imani da shi ko makamancinsa to ita at-taurat waccan din da aka yadda shine sunan littafin da Allah ya saukarwa annabi Musa shin ya halatta mutum ya karanta ko bai halatta ba shine malamai suka yi sabani malaman musulunci al-qawlul awwal kaji ne magana ku tambaya ne aha ta al-qawlul awwal ra'ayi na farko minhum man yaqulu daga cikin malamai akwai wanda yake cewa يحرم النظر في التوراة أو الإنجيل أو في الزبور مطلقا حرام ne ka ɗauko attaura ka karanta a matsayinka na musulmi ko ka ɗauko injila gospels ka karanta ko ka karanta azzabur shine zabura mutlaqan ta kowace fuska haram wannan shine ra'ayin farko na malamin farko ya'ani li ayyi ahadin kowane mutum bai halatta bai karanta don abin da suke kallo shi ne wannan mutum ne ya kai annabi ya kai sayyidina umar in annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta abun ga sayyidina Umar ransa ya baci ya fushi yace annabi Musa da aka saukarwa ma da yana da rai wajibi ya aje wannan ya bi ni kaga ko ai dole ne ya zama kowa shi ma an haramta masa an fahimci abin wannan girman abin suka kalla sawa'un akana aliman suka ce ko malami ne am ghaira alimin ko ba malami bane kawai haramun ne kada ya karanta wa sawa'un fi waqti tanzili wannan haramcin a zamanin da ake saukar da alqur'ani ne am ba'da waqti tanzili ko bayan an gama saukar da alqur'ani kamar zamanin mu har zuwa tashin kiyama wa hadha qawlu jamharatin kabiratin min ahli al-ilm wannan shine ra'ayin adadi da yawa daga cikin malamai wal qawlu sai kun gane wannan zance wal qawlu thani ra'ayi na biyu na malamai akan haka anna zalika yahrum cewa wannan haramun ne karatun waɗannan littattafai lakin laisa ala itlaqihi amma ba mutlaqan za a ce ga kowa da kowa ba fa yajuzu suka ce ya halatta li ahli ilmi ga malamai al bihim waɗanda aka amince da su waɗanda aƙidarsu imaninsu yaƙininsu da Allah yaƙininsu da manzon Allah yaƙininsu da tauhidi ba na wasa ba ne an yanzuru fi taurati su yi bincike a cikin attaura don me li gharab ibtali da'awal yahud don manufar shine gharab domin manufar ibtali bata da'awar yahudu da'awar yahudawa abubuwan da za su faɗi dangane da addinin su a fito da abin da zai nuna a'a ba haka bane ƙarya ne kamar irin misalin da baku dazu to a cikin attaura gashi an faɗi annabi Musa ya mutu kuma ga kabarin sa can kaga da ba karanta ba ina za a gano wannan to sai wasu malamai suka ce wannan ga malaman da aka yadda da aqidar su da kuma yaqinin su to ya halatta gare su dan su rukuza wato da'awar yahudu au da'awar nasara ko da'awar kiristoci kamar yadda ake a harkar comparative religion da masu wa'azozi ga kiristoci su karanta littafansu su faɗi abin da ke ciki a wuri kaza akwai kaza a wuri kaza akwai kaza to irin wannan ga malamai masu yaƙini waɗanda suka san tauhidi yadda ya kamata to ya halatta in ko mutum bai nisa ba a karatu to a hir eh domin kada ya je ya ɗauko abin da zai sa ya rasa musulunci rasa musulunci ko abu ne mai tsada bai halatta a yi wasa da musuluncin mutum a bar shi ya watsi da shi ba a zamanin yanzu kun san in kana magana da 'yan zamani akwai buƙatar ka faɗi abubuwan nan kuma sannan ka ce kada ku yi tsammanin in an ce an hana mutum ya karanta littafin da akwai bata a ciki kamar ana so a garkama masa wani tunani ne na musamman a hana shi tunani ba shi da yancin tunani musulunci ba haka yake koyarwa ba amma abin da za ku sani shine a babin tausayi ne don an san in ya ga hasken musulunci kuma sai bai ƙoshi da shi sosai ba saboda rashin karatu da rashin zurfi a yaƙiniyat da gaibiyat to da sauƙi in ya ga wani abu na kokonto tun da su waɗannan mutane ba sa son musulunci ba sa son yaɗuwarsa sun yi maganganun da za su sa mutum ba zai gaskata alƙur'ani ba da kuma maganganun da za su ɗauke hankalin mutum daga gaskiya zuwa abin da su suke kai to in mutum mai rauni ne zai iya tafiya zuwa ga wannan ra'ayi dan tausayinsa sai a ce to karka duba ba wai dan inda tsayawar zai yayi binciken yana da wani abu da zai gano da zai rusa addinin musulunci ba wai don wannan ne malamai suke tsoro ba an fahimci wannan abu ba don wannan bane yawwa babu wannan zancen kwata kwata na sha gaya mana wata magana ta malam ibnu timiya yace musulunci wani irin abu ne abun mamaki duk mutumin da ya fahimce shi kuma ya samu yaƙini akan musulunci to ba dai ka ji an ce ya fasa musulunci saboda ya ga ba gaskiya bane sai dai a ce ya fasa musulunci saboda abin duniya ko matsayin duniya ko a yaudare shi da za a bashi wani abu sai ya bari saboda son zuciya ya tafi amma ya ce ya yi bincike ya gano ƙur'ani ƙarya ne saboda bincike da yi na adalci ya gano musuluncin ba shi ne daidai ba ba za ka samu wani ba sai dai in dama bai fahimci musuluncin yadda ya kamata ba an gane amma ka sa wannan sharadi in ya fahimci musulunci yadda ya kamata Allah kyauta to sai ce auli nusrati din ko dan taimakon addini duk wannan ya halatta wa ma sha baha zalika da abin da ya kama da wannan fi masailid da'awati a masaloli na da'awa da'awa ila Allah jalla wa ala wato da'awa zuwa ga Allah wal jihadi ilmi da kuma jihadi na ilimi wannan an yi haka ya halatta to shine malam yace wa hadal qawl thani wannan ra'ayi na biyu din inji malam Salih Ali Sheikh huwa allazi i'tamadahu kathirun min ahli al-ilm shine ra'ayin da da yawa daga cikin malamai suka dogara a kansa ma'ana wannan ra'ayin na biyu da yake nuna halacci amma ba ga kowa ba sai ga masu bincike kuma waɗanda aka yadda da ma'ana ko an yadda ko su sun yadda da kansu cewa sun suna da yaƙini akan addininsu ba ba da wasa suke ba to mutum garin bincike zai iya bincikawa amma wanda yake bai zurfi ba a fahimtar musulunci ya ɗau irin waɗannan ya karanta to zai iya ɓata kamar yadda malamai suke cewa ne karka karanta littafan yan bidi'a saboda me in ba ka da yaƙini akan al'amuran sunna kana karanta abu to yanzu sai ga ka koma ka bar harkar sunna domin yaƙininka da zurfinka a fahimtar sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine babbar kariya gare ka in ko kana da kokonto to daga wani ya ja kaɗan kaɗan sai ka bi to musamman a zamanin yanzu da ke abubuwan na kokonton suna nan da yawa yaƙin da ake mana akan mu rabu da musuluncin nan hanyoyin sun yi yawa ta ɓangaren kirista ta ɓangaren shi'a ta ɓangaren sufanci ta ɓangaren ilhadi masu cewa ma ba Allah ɓangarorin ga sunan da yawa a hana ka samun yaƙini da ƙur'ani a hana ka samun yaƙini da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ba ka tsaya ka yi karatu ba mai zurfi ka tsaya ka yi tambaya gun malamai ka fahimci musulunci yadda yake to sai a samu an yi hasarar ka ba kuma fata ake a yi hasarar ka ba musulunci ba zai cutu ban an yi hasarar taka babu ko kusa ko alama amma kuma ai ba haka ake so ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan daidai to wannan ra'ayi shine daidai wa allafu kutuban kathiratan kuma har malamai suka rubuta littattafai da yawa fi bayani ba'd at-tahrifat allati ishtamala 'alayha al-injil wa at-taurat wajen bayanin at-tahrifat canje canje musaye musaye da aka yi canza ma'ana da canza lafazi kamar da zamu zo mu ji allati ishtamala 'alayha al-injil wa at-taurat wanda a cikin at-taurat akwai su an canza nan an canza nan duk shekara akwai kwamiti za su zauna su yi review kuma a kira shi review yau za a kira shi kuma na gida kaza daban na gida kaza daban yanzu a musulmi akwai qur'anin shi'a da qur'anin sunna a hannun musulmi da qur'anin sufai da qur'anin mu'tazilawa da qur'anin kaza duk a ce daban-daban qur'ani guda nawa ne ɗaya ne wannan shi yasa shi abun ya gagari mutane da yawa kuma in ka je sai dai ai tawili wannan ya ce wannan aya tana goyon bayansa wannan ya ce wannan aya tana goyon bayansa amma qur'ani ɗaya ne su ko wannan nuska-nuska a catholic kawai review-review adadi-adadi daban-daban suna nan ɗaruruwa ka zogun protestant shi yanzu ga shi kamar na gaya muku littafi-littafi guda bakwai su ba su yadda da shi ba gaba ɗaya susuwa protestant to ya rubuta kuma duk a ce annabi isa ko annabi musa ne ya rubuta annabi Musa ke zan ce dama su ma sun yadda waɗancan kutubul anbiya wasu annabawan ne suka zo da su wannan ya rubuta kaza wannan ya rubuta kaza Jeremiya ga nasa waye ga nasa daga Joshua aka fara dama in ka ɗauko bayan an gama da attaura to littafin farko Joshua ne shine Yusha'u shine Joshua yau shine shine ya shigar da su dama Palestine bayan shugabancin annabi Musa da annabi Musa ya rasu annabi Haruna dama ya riga shi rasuwa to daga nan kuma wannan annabi ya zo ya rubuta wannan annabi ya zo ya rubuta sannan kuma da mafarke mafarke wani yayi mafarki an yi kaza shi ma an rubuta duk an kawo duka to amma kaga wannan zancen ko sunnar ma'aiki hadisai da aka rubuta sun fi wannan abin da abin nan tsayawa akan hanya an gane wannan to ba shi dai muke zance ba zancen dai shine ya halatta ga malami mai bincike ya yi bincike don ya gano wani abu na kuskure a waɗannan littafai don wato kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga musulunci sai ce bal kataba ibn taymiya kitaban mal ibn taymiya ya rubuta littafi sammahu wanda ya sa masa suna aljawabu sahih liman baddala dinal masih aljawabu sahih liman baddala dinal masih wannan littafin ujuba ne irin yadda shi kansa ibn taymiya yake ujuba ma'ana abin mamaki ne wannan ibn taymiya sai dai ka kyale shi Allah dai ya masa rahama wannan littafin har zuwa yau din nan ba a samu kiristan da suka iya ba shi amsa akan abubuwan da ya kawo da su a cikin littafin ba yau shekara kusa da 800 da rubuta wannan littafi malam ibn taymiya ya rubuta aljawabu sahih amsa ingantacciya liman baddala dinal masih ga wanda ya canza ya kuma musanya addinin annabi isa alaihi salatu wasalam wato yana nufin kiristoci addinin masih ba christianity bane ba sunansa christianity ba addinin annabi isa amma mabiyansa su suka zo daga baya suka canza suka mai da shi da wannan suna kuma suka babbata hukunce hukunce to fihi nuqulun kathiratu a cikin littafin akwai maganganu da ibnu taymiya ya ciro min at-taurati wal injil daga at-taura da injila inda bai halatta ba ibnu taymiya ba zai karanta at-taura ba zai karanta injila don ya gano abin da zai zo ba da amsa gare su gashi har suka gagara ba da amsa ba wa kitab ibn al-qayyim littafin ibn al-qayyim shi ma hidayatul hayara sunan littafin kenan hidayatul hayara shiryar da rudaddu fi ajwibatil yahudi wan nasara wajen ba da amsa ga yahudawa da kiristoci shi ma littafin shi nasa mujalladi ɗaya ne na ibn taymiya ko wancan mujalladi shida ne a bugun da aka yi mata hakiki a na al'askar abdulaziz al'askar da ya yi ta hakikinsa a jami'atul imam muhammad bin muhammad bin su'ud al-islamiyya a riyadh na bi littafin daga farkon sa har ƙarshe ba wai bi ba karantawa ta kalma kalma bisa fahimta kasancewar yayi alaka da nima abin da ne rubutu a kansa wanda nima yana cikin abin da irin wannan abu ya faru lokacin da zan rubuta littafi na a matsayin aikin phd a jami'a madina littafin sunansa talmud na taɓa baku labarin anan shine sharhin sharhi da sharhi a ƙarin sharhohi na attaura wannan mujalladi goma sha takwas ne daga nan zai kawo nan in ka tara shi ka ajiye a ƙasa karamin kofi haka littafi ɗaya a cikinsa shafi ɗari takwas ne karamin haka suke gwargwadon kauri-kauri mafi girma kuma shafi dubu ɗaya da ɗari hudu kowanne shafi layi talatin da biyar haka yake na turanci ne a kansa ne wannan aiki to kafin department ya yadda in yi sai da aka wajen wata shida ana ta shawarwari wasu ma malaman su ce ai bai kamata ma a bashi ya rubuta ba bai kamata ba waye wasu kuma daga cikin malaman da suke filin comparative religion wanda su suka so dama a yi wannan aikin suka tsaya suka dage alhamdulillah a ƙarshe aka bari aka yi suka kawo sharaɗin wani malami sai ya zama ɗaya daga cikin masu supervising masu supervising aikin malam dr fa abdulrahim kuna jin labarinsa wanda ya rubuta littafin al'arabiya da gairi na na bihadin nan mutumin indiya ne ya yi digirinsa na farko 1946 a english literature a india ya zo azahar ya yi masters da phd a larabci ya koyar a jami'ar madina yanzu shine shugaban translation na inda ake buga ƙur'ani din nan to sai da suka ce sai in ya yarda zai zama supervisor ko ɗaya daga cikin supervisors to za a bani to aka bari kuma a ƙarshe ran da aka yi defense nake cewa ban taɓa nadamar rubutu a wannan aiki kuma na gode wa Allah da ba a hana ni ba saboda ni ƙarin yaƙinin da na samu a musulunci ƙila ya fi da ban karanta ba ma'ana karatun da na yi na gano abin da na gano da raddin da na yi a ciki da sauransu ya ƙara min yaƙini sama da yadda nake da kaga ashe babu nadama a ciki haka wannan shi yasa lokacin da shi malamin nawa ya so in yi aikin masters sai nace masa a'a ni a lokacin masters ni ma ina so in karanta aqidar musulunci in san ta yadda ya kamata sai ce eh wannan magana gaskiya ce in Allah ya sa an zo PhD ai ana zuwa kuma ranar PhD sai ce to Abubakar ina alƙawarinka muka koma aka samu shi kansa littafin a wani ɗaki yake ba kowa ke shiga ya gani ba saboda littafi ne in ka je an ce talmud duk wanda zai bincika ka je kai googling talmud shine the largest compendium na na addinin yahudanci akwai ita wannan a taurar da nake faɗa muku ko old testament din an yi sharhinta volumes volumes da yawa suke kiransa midrash to a cikinsa kuma sai aka zo aka yi wani aiki aka sa masa mishna aka kakkasa shi zuwa kashi shida to sharhin mishna din shi ake ce ma talmud to shine wajen volume goma sha takwas kuma wannan fassarar na turancinsa ne ba na sai bayan na taho ne ma'ana jin yau shekara biyar kenan translation na larabci ya fito wasu mutane su ko biyar ne a jordan suka haɗu suka yi translation ɗinsa daga hebrew zuwa larabci amma kafin lokacin sai na turanci ake da shi to hakika duk abin da Allah yake ba da labari a ƙur'ani dangane da halin yahudawa ba abin da ban gani a ciki ba da ƙari sun yi kaza sun yi kaza sun ce Allah shine faƙiri wani hannu agniya sun ce duk akwai shi a cikin wani littafi kaga ko in kaga wannan me zai hana ka ƙara yaƙini cewa ƙur'ani gaskiya ne da halayen nasu da yadda aƙidin suke da ƙin sauran al'umma da mai duk irin wannan abubuwa duk suna nan a ciki Allah subhanahu ta'ala dai ya ƙara barin mu a musulunci hakika ba laifi bane wanda yake bincike a babin adiyan wato comparative religion ya karanta waɗannan littattafai amma fa da wannan sharaɗin da malai ya faɗa gaskiya sai ya zama cewa yaƙininsa da aƙidarsa da zurfinsa da fahimtarsa ga addini ta kai matsayin da ba a tsoron wani abu zai same shi amma ba haka ba mutum bai zurfi ba to gaskiya kada ya shiga comparative religion yawwa za ka ga wasu yanzu masu shiga harkar comparative religion za ka samu wasu zurfinsu a sanin addinin musulunci da aƙidar musulunci ba yawa ne da shi ba in suka shiga kuma sai ka ga suna maganganun da akwai matsaloli a ciki to yana da kyau a koma zuwa ga littafin aƙidar musulunci duk lokacin da za a faɗi wani abu kada kawai ya zama ka haddace bible ai sun ce a kaza sun ce kaza sun ce kaza a'a ka zauna ka fara tabbata da kafarka a aƙidar islam yawwa domin maganganu kaɗan ne sai ga sun ruɗa mutum da irin waɗannan shubuhohi Allah ya tsare mu tun da zo kuka nuna lokaci yayi ko to mu tsaya anan yace nuqulun kathiratun an at-taurat wal injil wa kitab ibn al-qayyim hidayatul hayara fi ajubati al-yahud wal nasara aidan yace fihi naqlun kathirun an tilka al-kutub duk waɗannan malamai sun nakalto sun ciro maganganu daga at-taura maganganu da kuma wato daga cikin wato injila duk sun sa a waɗannan littafai kaga kenan ashe inda bai halatta ba da ba a samu haka ba to mu tsaya anan dole saboda lokaci ya kure ma tashi akan magana da ya faɗa dangane da al-qurtubi qurtubi shi ma yana da raddi da yawa kirista qurtubi wannan mai tafsiri yawa kaga ashe da ba su karanta littafan kiristocin ba da ba a samu damar yin wannan abu Allah ya samu dace barakallahu fikum وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم ba na ji ina mai tambayar game da dawar annabi isa eh eh na na sun sun dangana wa mazabar malikiya? A'a, kai nake tambaya. Sun yawwa, aha. oho na'am wato ganin cewa suna fifita mazhabar malikiya a kuma suna mai da hankali a kanta tunda suka faɗi wannan ra'ayi to ko haka ne cewa malikiyar ba ta yadda ba shi ne tambayar ka a ba haka ba ne ba ra'ayin mazhabar malikiya ba abin ba harkar mazhaba ba ne harkar aƙida ce duk ijma'i ne duk malamai sun yi yawwa wanda kaga sun karkace a wannan su suka karkace saboda rashin yaƙinin su a sunna yawwa shekarar 1989 muna da lokaci ba ku labari akwai wani mutum da ya fito mana abubakar gumi rahimahullahu ta'ala yana ba da labari da aka yi masa tambaya akan wannan mas'ala domin malam abin gumi shi ma ra'ayinsa kenan annabi isa ba zai dawo a kuma ina tuna har sheikh abdulaziz bin baz ya rubuto masa takarda da sunansa ya masa nasiha ya ce ji tsoron allah ya bar wannan ra'ayi takarda tana nan ma za ka iya samunta online na ga kwanan nan ma wani ya sa ta a facebook wanda daga cikin yan uwa na eh kafin jiya ma ta shekaru da yawa dawo da ita aka kila kai ka gani jiya a an taba tambayar malam Abu Gumi me yasa ya tafi zuwa ga wannan ra'ayi yake cewa a Lagos ya haɗu da wani mutumi sunansa Muhammadu Bele mutumin ya zauna a Libya har ya zama mai fatawa ga Gaddafi yana cikin malaman da gaddafi ya yadda da su dan asalin yan leman ne ta mutu nan jigawa to ya dade a can ya sunanta inda na faɗa yanzu libya to ya rubuta littafai kuma yana da wannan ra'ayin na akalaniya fifita hankali akan nasoshi to sai suka haɗu da malam abu gumi a lagos a wurinsa ya fara jin wannan zance ya ɗauka sanusi gumbi kun san shi ko in ce wasu sun san shi shi ma ya ɗauki wannan ra'ayi sai ya fi malan da kalkalewa a kansa har rubutu ya yi a kan wannan lamarin malamai suka yi musu nasiha waɗanda suka fahimta wanda ba su fahimta ba suka ɗauka haka aƙida suke suka yi tabinsu musamman tun da masu mabiya ne a lokacin da ake wannan a 1989 na tuno sosai shi wani muhammad belin ya zauna a kano a hausawa wani mutumi da nake baku labari a nan cewa na san shi ɗan ƙur'aniyun kuma mun zauna da shi ɗan wani ƙauyen birnin kudu ne mun zauna da shi sosai na sani shi sani ba na wasa ba bai yadda da hadisai ba bal har ya mutu a ƙarshen lamarinsa ya daina sallah ya ce sallah ma'ana na kan faɗa wani lokaci addu'a ita ce sallah don haka shi bai ga wannan ruku'u da sujada din ba ya daina to nan mutumin lokacin da wannan Muhammad Belin yake Hausawa mun taba zuwa da shi wurin Muhammad Belin ni na ga Muhammad Belin na zauna da shi har ya rubuta littafi yas'alunaka an menene ko ba an al-khamr wal maisir ba yana da yas'alunaka anil khamri wal maisir yana da kuma ya sa'alunaka fiddin har ya ba mu kofin littafi muka zana shi muka tattauna wasu al'amura ba saboda na yarda da abu ba amma saboda ina ta kwaɗayin wannan mutumin namu na gida in ja hankalin sai daina wannan abu su shi dama ashe ƙarshen inda yake zuwa ya samo abin nan ne muka je da shi muka tattauna na ga mutumin zero yake a matsayina na wancan lokacin ba reni ba ne amma a fahimtar hadisai da sunna gaskiya babu abin da zai rudi mutum daga wannan mutum to muka dawo da ce malam gaskiya wannan mutumin nan fa ba wanda ya kamata ka bi to tun daga nan mun tattauna da wasu malamai ni dai tun da ba kusa nake da malam abokan gumi ba na tuna malam ahmad kauru Allah ya ji kansa ila wanda suke zariya sun san shi ahmad kauru kuna jinsa cikin malamai na sunna kuma mai fahimta mai kyau gwargwadon hali ya je har gaban malam abu ya ce yanzu malam ana karatu na ji shi wannan da kunne na yanzu bukhari da muslim su ruwaito hadisi amma ka zo ka ce baka yadda da shi ba in dai haka ne daga yau ni na bar matsayin ɗalibinka ka san samartaka lokacin shi ma saurayi ne malam ahmad malam ya ce je ka ka bar zama a wuri na ɗin kuma rabosa kenan ahmad kauro har malam ya rasu bai koma majalisinsa ba yace in dai malam zai bar hadisin bukhari da muslim yace to sun yi sallama kuma bana tuno cewa malam ahmad kauri ya sake komawa har malam abubakar gume rasu da aka yi masa magana akan wannan shine zo a raddul azhan in ka ɗauko raddul azhan a ciki ya faɗi maganar cewa annabi isa sai ya ɗauko wannan hadisi na bukhari ya kawo cewa annabi isa zai dawo a ciki tun da dama yana karanta littafin nasa ne a tafsiri to sai ce ku ƙara in sahha ma'ana wai hadisin bayan faɗarsa a ƙara kalmar in sahha wai in hadisi ya inganta to kaga hadisin bukhari da muslim a ce masa in sahha hakika akwai matsala to da wannan matsalar da wasu matsalolin da da suka shafi irin waɗannan gabiya din Allah ya ji kammalin wannan zallar ta kwashe shi kuma ba na jin ya bar rayuwar duniya ya canza wannan abu sai dai kawai tunda an san kuskure ne irin na ɗan adam ba manufa ce da yake da awa zuwa gare ta da ya dage ko mutum ne mai taurin kai ba ko a san shi yana cikin mutane masu sauƙi kuma masu miƙawa ga abu amma yardarsa da wannan mutumi da fahimtar da ya shi yasa ya faɗo nan amma ba zancen hujja ba tsakani da Allah Allah maɗauki gafarta masa haka zancen da ya fara samun wuri lokacin da shi Muhammad Bello yana nan a Kano mutane suna zuwa ziyara wurinsa har dai kuma ya zo ya rasu sai abin ya dan mutu da dan gungu ya bar izala ya koma Kaduna shi kuma sai koma wannan harka yanzu yana cikin jagororin masu wannan yada wannan tallan babu babu hadisai suna kareta Qur'ani binnan kareta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su yadda da su ba daga wannan wata tafiya ce yanzu tana nan a cikin ta duk akwai waɗannan abubuwa ba su yadda annabi isa zai dawo ba ba su yadda da mahadi ba duk sun karyata to shi wanda kake faɗa shi ma yanzu shi kuma duk abin da babansa yake kai to shi yana kansa ko daidai ne ko ba daidai ba shi kuma ta nan ya karkace yawwa sawa'un da hujja ko ba hujja in dai babansa ga abin da ya tafi a kansa shi yasa zai kowaye zai faɗa da shi akan wannan ra'ayi shi Ahmad Gumi kenan yawwa naka ku daina ruduwa da irin waɗannan abubuwan ku tsaya ku fahimci maganar malamai hakika shi da mana da abubuwa da yawa ba kaɗan ba wannan ƙarami ne ma a cikin ra'ayoyinsa wanda mu muka sani mun ja da shi abubuwa da yawa mun yi tattaunawa da yawa da a wani group tun 2001 yau shekara goma sha tara tun intanet ba ta yaɗu ba ko ni yahoo group yan mutanen da suke ciki ba yawa na wasu 'yan boko 'yan najeriya haka da suke zaune a waje ana ta tattauna irin waɗannan matsalolin su mai martaba sarkin kano lokacin shi ma ana ta irin ai ta gumurzu ana ta tattaunawa to duk irin waɗannan ra'ayoyin duk an san su kuma an tattauna da su amma yana da taurin kai sama da duk inda kake tsammani Allah subhanahu ta'ala ya shirye shi kawai ana faɗawa samari ne dan ku ji tsoron a gunwa za ku ɗauki aƙidar ku kar ku karkace Allah subhanahu ta'ala kuma ya shirye mu baki ɗaya barakallahu fiku